إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار فيا أيها المسلمون لا زال حديثنا عن الأمانة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قالت لنا في الأسبوع الماضي وقفات في تعريف الأمانة وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة وأقوال العلماء رحمهم الله تعالى وفوائدها ومكانتها عند رب العالمين وسنواصل الحديث في هذا المجال بمشيئة الله تعالى ونقف وقفة مع صور الأمانة فالأمانة لها صور متعددة منها الأمانة فيما افترضه الله تبارك وتعالى على عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من صلب آدم عليه السلام يوم عرفة فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم فقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدي الواجبات كما أمره الله سبحانه وتعالى ثانيا الأمانة في الأموال وذلك بالكسب الطيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون والحلال الطيب أي محللا لكم ليس مغتسبا بطريق محرم كالغصب والسرقة والرشوة والربا والغش والمعاملات المحرمة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما أخرجه الإمام البيهقي وغيره ومن هنا كان الصالحون ومن هنا كان للصالحين مواقف في الورع والتحري فهذا الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجيئه غلامه بشيء فيأكله فيقول الغلام أتدري ما هو قال تكهنت في الجاهلية لإنسان وأنا ما أحسن الكهانة ولكني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكل فأدخل أبو بكر الصديق يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه وفي رواية قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء أخرجه البخاري وشرب عمر لبنا فعجبه فقال للذي سقاه من أين لك هذا اللبن قال مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها فأدخل عمر رضي الله عنه يده في حلقه فاستقاء ما شرب وتلك امرأة صالحة توصي زوجها فتقول يا هذا اتق الله في رزقنا فإننا نقدر على الجوع ولا نقدر على النار بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna nan muna yin bayani kan amana irin yadda muka ga a rayuwarmu yau ba mu da amana amana a yau ta zamanto ainihin sai dai mu ji a karanta mu yi kabbara mu huce amma mu ga a amana a aikace a rayuwarmu a yau rayuwarmu babu amana sai yan kaɗan daga cikin wa kalilun ma a wancan lokaci mun yi bayani kan wajibcin amana muka kawo ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun malamai magabata kan amana sannan muka zo muka kawo fa'idodi na amana da matsayin amana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a yau kuma za mu diba mu ga cikin surorin amana wurare da ake son mu sa amana a ciki wuri na farko babbar amana ita ce amana tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba za mu hada Allah subhanahu wa ta'ala da kowa ba wannan amana ta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsantsartar da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce wadda Allah ya ce lalle mun bishirar da amana ga sammai da kasai da duwatsu sai suka kasa wannan daukar wannan amana ta masu nauyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hamala hal insani sai dan adam ya dauki wannan amana wannan amana ita ce amanar za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba za mu hada shi da kowa ba wannan amana ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa iza akhadha rabbuka min bani adama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tuna ma al'ummarka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga ƴaƴan annabi Adam alaihi salam zuri'a annabi Adam alaihi salam wanda waɗannan amana da Allah ya karba dukkanin mu anan muna nan Allah ya karba amana da mu kuma muka ce ma Allah mun ji mun gani mun dauka sai Allah ya ce min zuhurihim zurriyatahum Allah ya dauki amana daga ainihin gadan bayan mu daga zura'anmu wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya samu mu zama shaida wata irin shaida Allah subhanahu wata'ala ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne Allah mai renan ku ba muka ce ma Allah bala'i lalle kwarai ka Allah kai ne mai renan mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to an taqulu yawmal qiyamati ai Allah ta kulu yau malkiyamaci kar ku zo ranar tashi alkiyama ku ce ma Allah inna kunna an haza gafilin wallahi Allah mu wannan amana ban ma san mun dauka ba wallahi Allah mu mun shagala wallahi Allah mu mun rabkana sai Allah ya ce wannan uzurin ba zan karbe shi ba aw ta kulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko kuma ku zo ku ce a'a Allah mu ba mu yi shirka ba iyayenmu magabatanmu su suka yi shirka shugabanninmu su suka yi shirka su suka kibin hanyar kwarai mu kuma mun zamanto mu mu mabiya ne gare su da suka lalace sai muka lalace da suka kangare sai muka kangare da suka bauɗe sai muka bauɗe wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah zaka halakar da mu da abinda masu banna suka aikata Allah ya ce to wannan ba uzuri bane da zai karba a gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya kalba alkawali tsakanin shi da zuri'a annabi Adam alaihi salam min sulbi Adam a tsatsan gadan bayan annabi Adam alaihi alaihi salam a lokacin Allah ya hiddo dukkan zira'a annabi Adam alaihi salam manzo Allah ya ce fa nasarahum baina yadai sai Allah ya zube mu a gaban shi kan zarri kamar tururuwa sai Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne Allah ku ba qalu bala dukkanin mu baki ɗaya muka ce wallahi Allah kai ne ubangijin mu kai ne mai renan mu Allah ya ce to an taqulu yawmal qiyamati kar ku zo ranar tashi alkiyama ku ce inna kunna an haza ghafilin wallahi Allah ba mu sa an yi wannan amanar ba Allah ya rike alkawali tsakaninmu to wannan ita ce babban babban amana da ake buƙatar kowa ya kiyaye tsakanin shi ga Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya dora mana ma'aikata ma'aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya hane mu mu hanu wannan ita ce babban amana wadda sai an same ta sauran amanonin za su zamu gurbin zama amana ta biyu amana cikin dukiya amana cikin dukiya amana cikin abin da za ka nemo ka ci amana cikin abin da za ka tara na dukiya amana cikin abin da za ka kawo ma iyalinka su ci amana cikin abin da za ka kawo ma 'ya'yanka su ci wannan duka ana buƙatar amana a gare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci na daga daɗaɗan ababe daɗaɗan abubuwa waɗanda muka arzita muku sannan kuma Allah subhanahu wata'ala godiya in hashi kaɗai kuke bauta muwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma Amr ibn al-As yace ya Amr ya kai Amr ibn al-As ni'mal malus salih ma ar-rajul salih madalla da dukiya ta kwarai tare da mutumin kwarai madalla da dukiya ta halal tare da mutum salihin bawa kaga ashe ba kowace dukiya annabi yace ta madalla da ita ba a'a dukiya wadda keta ta halal dukiya wadda take kyamtsattattar dukiya wadda take ba a hada haramun da ita ba algushu da mundahana da zamba cikin aminci da zalunci da yaudara da babakere a bisa dukiyar kasa dukiyar talakawa ba ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu ba a ni'mal malu salih madalla da dukiya ta gari madalla da dukiya ta halal tare da mutum na kwarai tare da mutum na gari kaga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mun dukiya ta gari ake so haka Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane Allah bai ce musulmi ba a ga kahiranmu da musulmanmu Allah ya ce ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiban ku ci na daga abin da ke da kwai a bisa doron ƙasa sai Allah ya ce halalan abu wanda yake halal kuma tayyiban abu wanda yake kyakkyawa abu wanda yake mai kyau sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin ana Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna man ba kowace dukiya za mu ci ba a sai dukiya ta halal kuma ba kowace dukiya za mu ci ba sai abin da shari'a ta kira shi at-tayyibu ba abin da yake al-khabisa ba a mataki na shari'a mu sani cewa wannan dukiya ta halal da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ci kuma kyakkyawar dukiya da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ci ita ce dukiyar da ka samo ta hanya halal ba dukiyar da ka samo ta hanya haram ba ko ta hanyar kwace ko ta hanyar sata ko ta hanyar ainihin rishuwa cin hanci ko ta hanyar riba ko ta hanyar almudahana ko kuma a'a duk wata hanya wadda take haramtacciyar hanya ba shar'antacciyar hanya ba a mataki na shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli ɗaya daga cikin sahabban ya shine Sa'ad ibn Abi Waqqas manzo Allah ya ce ya kai Sa'ad idan ka tashi cin abinci ka ci abinci na halal sai Allah ya karba addu'arka in dai kana sa Allah ya karba addu'a ka idan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to asibu mat'amaka idan ka tashi ka ci abinci na halal takun mustajaba da'awa sai Allah ya karba addu'arka sai manzo Allah yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da Allah da ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga hannun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yaqzifu luqmata so da yawa bawa zai dauki loma dai ta abinci ya sa a cikin cikin ya ko ya dauki kurba ta na ruwa ya kurba kurba daya ɗaya ko loma ɗaya na haramun ya sa a cikin cikin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan Allah ba zai karbi ibada ba ta tsawon kwana 40 loma ɗaya ya kake tunani da mutumin da zai kwanta haram ya hau haram ya tuka haram ya sha sanhin haramun komi na ya haram da ka ganya ka ga ya kama da haramun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya loma ɗaya ta abinci idan ka ɗauka kasa a cikin ka ta haramun ba ta halal ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ba zai karbi ibada ka ba tsawon kwana 40 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma lahamin ayyuma abdin nabata lahamuhu min suhtin fannaru aula bi duk mutumin da yake wata tsoka ta hito daga jikin shi na ainihin abin da yake haramu ko ya zamanto dukiya ce aka nemo ta haramun ko abinci na haramun ma'ana abin da na sa a cikin ciki na ya zamanto ba dukiya ba ce ta halal ba abinci ba ne na halal abinci ne na haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan jikin ba abin da ya dacewa illa da wutar jahannama manzo Allah ya ce duk wanda ya yarda tsoka ta hito daga jikin ya ta haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar jahannama ita ta dacewa domin babu yanda za a yi shiga aljanna ya bata aljanna ko ya shiga aljanna sai an kai yayi ran gadi cikin wutar jahannama an kone wannan haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kenan ya ƴan uwa dole ya zamanto mu san abin da muke nema da abin da za mu ci na dukiya dukiya amana ce kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum wanda kahon ya ko daga digan ya za su gushe a gaba Allah ranar tashi alkiyama illa face sai Allah ya madan adam manya manyan tamboyi guda hudu daga cikin waɗannan tamboyin manzo Allah ya ce wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu Allah zai tambayi dan adam dangane da dukiyarka ina ka samo ta kuma ina ka ciyar da wannan dukiyar tambaya ce za a yi mai kwarbi tambaya ta farko tun daga dala daya har abin da ka mallaka miliyoyi da ka tara a banki kaddarori gidaje hilaye motoci kaza kaza da kake da Allah zai tambaye ka tun daga dala daya har zuwa karshen dukiyarka a duniya sai Allah ya tambaye ka ina ka samu wannan dukiyar bayan ka amsa da kyal kuma sannan sai a dawo baya Allah ya tambaye ka wa fi ma anfaqahu ina ka ciyar da wannan dukiyar kenan ashe ya ƴan uwa mu yi hadari mu sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye mu dangane da amanar dukiya magabata bayan Allah na kwarai ba su ainihin suna taka tsantsan wajen abin da za su ɗauka su sa a cikinsu ba za su yarda su ɗauki abu na haramun su sa a cikinsu ba ba za su yarda su ɗauki abin da yake na haramun na dukiya ko abinci su kawo ma iyalansu ba a'a sai sun tsaya sun ga meye abin da yake na halal meye abin da yake suka samu ta wahalar guminsu ba abin da aka yi murdahana ba aka yi marshe ta ƙarya da banza da wahi ta ƙara zero zero a ƙarshe a cuci talaka a cuci ƙasa ba shi suke ba a'a yaya suka samo dukiya mai tsafta ya suka samo dukiya ta hanya shar'antacciya ba ta hanya ta zalunci ba wadda za a tsotsa talakawa a matse talakawa a kwankwalo abin da ke ga hannun talakawa sannan kuma sai a maida abin ramin kura daga ke sai ƴaƴanki a maida abin tunani irin na dila kullum a yi yaudara a maida abin tunani irin na zaki danne mai ƙarfi dan mara ƙarfi dan kana da ƙarfi tunani irin na ɗan tsako samu ka ki dangi a'a ba haka suke ba magabata suna taka tsantsan wajen duk abin da za su dole ya zamanto abu na halamu na ainihin halal ba abu wanda yake na haramun ba abubakar siddiq radiyallahu anhu wata rana yana zamne sai wani yaro nashi wani bawa nashi sai ya zo ma abubakar siddiq radiyallahu anhu tare da wani abin sha ko dai ya zo ma abubakar siddiq da nono ko wani abu wanda yake na sha sai abubakar siddiq ya amsa ya sha baya abubakar siddiq ya sha sai wannan yaro na abubakar siddiq radiyallahu anhu yake ce maya ka san koko miye ka sha wannan abincin da ka sa a cikin cikinka ya ce bai kasan ko meye ka sha ya ce a'a ya ce ai tun a jahiliya kamar in shiga musulunci na haɗu da wani bawan Allah sai na ce mai na iya bokanci sai ya ce to in zo in mai bokanci ya biya ni sai na mai bokanci kuma ni yaudara ya nayi ban ma iya bokancin ba ƙarya ce nayi yaudara ce nayi ya ce shine bai biya ni alhaki na ba sai yanzu da ya haɗu da ni shine ya ɗauko wannan ladar ta na mai bokanci a jahiliya ya biya ni shine abin da ta cika zuba a cikinka a nan take abubakar siddiq ya sa hannun ya cikin bakin ya sai da amayar da duk abin da ke cikin cikin shi a wata ruwa sai abubakar siddiq ya ce wallahi ko da wajen in hitar da abin da ke ciki na na haramun ba zai hito ba sai ta wannan hanyar in mutu ma'ana wajen in yo amai din in hallakar da kaina yace wallahi da sai dai in mutu ya man in je ma Allah ciki na babu haramun ya in je ma Allah ciki na akwai haramun abubakar siddiq ya ce ya Allah ina roƙonka ka yahi man abin da ya riga ya shiga cikin jini na kamin in amayar da shi a yau haka muke a yau bal ma haramun ne za mu kokarin mu mata gyara sai a ce ai albarka aiki ce nafila aiki ce ai albarka ce ba ni na roka a bani ba ai kasan ni ma ina da haƙi in aka raba ai ina da kaso sai a samu su mara tsoron Allah sai su ce ka kawo mu maka sabka ka biya mun kujerar umara idan muka je shikenan sato uktulu yusufa baya an gama wa takunu min ba'dihi qauman salihina Allah sai yayi sai mutum ya saci dukiya ya zo ya gida man masallaci ya sai mamu qur'anai bagadadi arba'una hadisi ya bamu wai gani yake shikenan ma Allah an mai ruha ido wallahi wallahi Allah yana gani kuma inna rabbaka labil mirsad Allah zai hukunci a gobe kiyama da mu da muke tila masu kasa din da su da suke ha'intan mu din wani lokacin muke tila masu kasa din muke addabas muke zuwa mu matse masa hannu an zaɓi mutum mun zaɓe ya mu bar ya yi aiki a kullum mun cika wanga ya zo a bashi jibo wanga ya zo a bashi dan abin da yake samu na salar din ya bai ishe biya mai lalura ta balantana ya biya mamu lalura mu dole sai mun sa sun je sun shiga cikin harama wata rana Umar ibn al-Khattab shi ma yana zamne sai aka zo ma Umar da nono ya sha ko da Umar ya sha wannan nono sai aka ce ma Umar wai ka san ka wanga nonon ko nonon me ka sha Umar bin Khattab yace ban sani ba yace wallahi na je ne wajen wurin ce inda dabbobi ke zuwa su sha ruwa sai na iske irin dabbobin nan da aka koro raƙumai da aka koro na sadaka na dukiyar zakka sai na iske su sai na tatso nonon su to shine na sha kai ma na baka ka sha a nan take shi ma Umar ya sa hannun ya amayar da wannan nono da ya sha yace ai haramu ne dukiyar jama'a ce ya za ni kadai ka dauko ka bani ba tare da an raba ba to wannan sai ya zamanto ya ƴan uwa shine hali wanda yake na kwarai haka magabata suke suna kokarin nisantar haramun dan su kare kansu mutunci dan su kare addinin su dan ya zamanto sun kiyaye amana ba amana da za su cin amana ba su cuci talakawa su cuci al'umma su kwashe dukiya al'umma wannan ba haka bane halin su yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun wani zamani zai zo ma mutane a ƙarshen duniya la yubalil mar'u fi ma akhadha al-mal bawa idan zai ɗauka dukiya babu ruwan shi ya samu minal halali au minal haram dukiya halal ce ko dukiya haram ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zamani zai zo mutane ba su damu ba kawai abin da ya damu mutanen mu kawai ka samu in dai ka samu shine halal har za ka ji mutane suna da kuncin tunani musamman har waɗanda suke ko laraba suna da wannan jakkancin wai sai a ce alhalalu ma hallafi yadika wal haramu ma hurimta min wai halal duk abin da ya shigo hannunka halal kenan babu haramun sai abin da bai shigo hannunka ba abin da ya riga ya shigo hannunka wai shine halal abin da bai riga ya shigo hannunka wai shine haramun to tsakani da Allah wannan Allah ne ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni da haka to wannan ƙarya ce wannan saban Allah ne ya ƴan uwa dukiya tana da muhimmanci mu yi haɗari wajen ɗaukar dukiya duk abin da za ni tara na dukiya abin da za ni tarawa na kuɗaɗe abin da za ni tarawa na ƙaddara in yi hatara kai in ɗauki abin da yake zai zamanto sanadiyar shiga ta wuta a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisin Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yayi tsaye a gaban mu sai manzo Allah ya ce halummu ilayya ku zo wajena ku matso ku ji in maku wata magana Abdullahi ya ainihin Huzaifa ibn al-Yaman yace fa aqbalu ilayhi fajalasu sai sahabbai suka dirka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamna fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha rabb hadha hadha rasul rabbil alamin jibril ga ainihin manzo dan aike daga waje Allah subhanahu wataala shine mala'ika jibrilu nafasa fi rau'i yayi man wahayi cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a alaiha babu ran da za ta mutuwa illa face sai ta cinye arzikin da Allah ya tanadar mata ko da arzikin yayi jinkiri bai zo mata ba abin da Allah ya riga ya rubuta mana tun muna cikin cikin mahaifanmu tun mutum yana cikin cikin mahaifiya tai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wi umar bi arba'i bi katabi arba'i bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa amali kaga sai yace rizqihi duk abin da Allah ya rubuta tun dan adam na cikin cikin mahaifiya tai na dukiya wallahi tallahi zai same shi kuma abin da Allah bai kaddara ka samu ba ko haramun ta kai ka ka dauko wallahi ba zai albarka ba kuma gobe kiyama ga hushin Allah yana jiran ka ga azabar Allah ga narkon azabar Allah amma duk irin abin da Allah ya yankar babu wanda ya ya hana ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd duk abin da Allah ya niyya shaɗar ma bawa ya ba bawa na dukiya ba wanda ya isa ya hana kuma abin da Allah ya hana bai kaddara bawa ya samu ba duk irin yadda za mu sai mun sawa ne yayi arziki a baya dukiya ya bata a baya miliyoyi yayi kasuwanci a nuna mai hanyar kasuwanci je ka dauko kaya kaza idan ka ka kuma ka kawo mu sayi sai ya sai sayi kayan ya hau jirgi malmako ya je ya so kayan Allah bai kaddara ya arziki ba sai ya nemi ma keke ya hotel ya kwancin ya sai kun tai kun taho da shi Allah bai kaddara ya arziki ba wani kuma yana neman yana neman jarin shi ka 50 shi aka baya jarin shi ka 50 shi ya ga lailatul qadari shi kenan shi bukata ya tabiya wani yana na an danguna miliyoyi an baya ya bata ya bata ya bata dole a yi hakuri da shi haka Allah yi to kenan Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya rubuta bawa ya samu na dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same ya ko da abin yayi jinkiri sai manzo Allah ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah kuma idan kuka tashi neman rubda ainihin dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bid'e ta ta hanya ta halal idan kuka tashi bada arziki ku bada arziki ta hanya ta halal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yahmilannakum istibta'ur rizqi kai jinkiran arziki ka jima kana son kai arziki ba kai ba ya dauke ka ala an ta'khuzuhu bi ma'asiyatillahi ku je ku dauko wannan arzikin ko ka je ka dauko dukiya ta hanyar saban Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'ati abin da ke ga Allah na arziki ba a samun ya sai ta hanyar yi ma Allah subhanahu wata'ala da ma'ana babu yanda za a yi mutum ya tara dukiya ta hanyar haramu kuma wannan dukiyar ta yi albarka da Allah subhanahu wata'ala yana iya mai ainihin gaban kashar Allah ya sa ga dukiyar ya tara Allah ya kyale shi sai a ƙarshen rayuwa ta Allah ya jarumce da annoba sai a ƙarshen rayuwa ta Allah ya zarke da bala'i kuma idan ya tara dukiya ta hanyar haramun ka taro ka taro sai dai kai co kuma baka kwato kwanukan da zaka cin wannan dukiyar ba ka ɗauko dukiya haramu ka nemo dukiya ta haramu ba ta hanya shar'antacciya ba ai yanzu ya kamata a ce kuma ka nemo makanka kwanukan da zaka cin wannan dukiyar kai ce baka da waɗannan kwanukan inda ka nemo makanka dukiya ka tara ya kamata ka samu makanka duk abin da kake so kai ce ba za ka samu abin da kake so ba Allah zai jarumce ka da cututtuka Allah zai jarumce ka da annoba kullun ga kana azama doka ba kaza ba kaza ba ka minti uku baka sha magani ba ba ka iya awa uku baka sha magani ba annoba ta kai ka ba ka da damar da duk kullun zaka taya likita ya maka allura kai da kanka da ɗantar musu kullun kana yawo daga an yi awa ɗaya ka jinsa na bafa sai ka ɗauko allura ka turtsa ma kanka kamun ka je gobe kiyama Allah ya kama ka ya ƴan uwa dukiya wallahi tallahi sai mun yi haɗari sai mun kama jikinmu a wanga lokacin muna cikin haɗari ta yadda kowa yake baɗar dukiya ta ya za ya tara ta mun baku kowa hankalin ya ya kau kai ka ce kamar dabbobi yake ba abin da ya dame ni dukiya Allah na so Allah baya so sai kaji an ce a ai in muka samu aikin Allah za mu shi ka tun da yake cikin aikin shedan yake bai aikin Allah ko guda ba kuma aikin Allah din da dukiya haramun ai inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ya za a dukiya mara kyau ka ba Allah subhanahu wataala shi Allah sai mai kyau ake dauka a ba Allah subhanahu wataala to wannan shine kadan daga cikin amana amana ta dukiya dole sai ya zamanto mun sanya za a yi mu kiyaye amana idan muna sa Allah ya karba addu'o'in dukkanin muna muna kuka mun yi addu'a amma Allah ya ki karba wallahi laihin daga gare mu yake ban hau matakin da Allah zai karba addu'ar ta ba ba mu hau dutsen mun tsira ba wanda Allah subhanahu wataala zai karba addu'ar ta mu ga mu dukkanin mu cikin haram dukkanin mu azzalumai dukkanin mu munafikai dukkanin mu kage dukkanin mu kaza yaya za a yi addu'a Allah subhanahu wataala ya karba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake mashrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram annabi yace fa anna yustajabu lahu mutum ya ci haram ya sha haram ya yi guziri da haram tuhayin haramun komi haramun kuma ya daga hannu yana Allah Allah Allah manzo Allah ya ce ta yaya ma za a yi Allah ya karbi wanga bawa ta yaya za a Allah ya karba addu'a tai ta yaya za a Allah ya kula mai to dole mu sani cewa amana yana daga cikin amana ta dukiya ba mu bari ba har yanzu muna nan bisa kan amana ta dukiya Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ansur ibarak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله